أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتدار العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم مسلمين نايما نسلم إلى تأدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم goma sha bakwai ga watan ramadan hijira ta dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da biyu ga watan shida 2018 za mu ci gaba da tafsirinmu kamar yadda muka saba a cikin suratun nisa bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية ربنا أخرجنا من هذه القرية ذلك أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله mai zai hana ku ku yi yaƙi don ɗaukaka addinin Allah wannan ita ke nuna a wato asbabul jihadi fil islam dalilan da suka kawo har musulunci ya shiga fagen yaƙi wanda da ba fagen bai sa kansa ba Allah subhanahu wata'ala ya ce yaya za a yi kuwa ba za ku yi yaƙi don ku ɗaukaka addinin Allah ba wal mustar'afina alhali ga waɗanda aka raunana su mina rijali daga mazaje wanda ba su da ƙarfi raunana miskinai ko kuma tsofaffi da makamantansu wani sa'i da mata wanda ba su da daman su yi komai wanda suke uwaye ne a cikin gidaje walwildani da kuma yara waɗanda suke ƙanƙanana wanda suna zaune ba su da wani ikon su yi komai allazi ne na wanda suke cewa rabbana ubangijinmu a harijina ka fishe mu min hajihil ƙaryati daga wannan alƙarya azzalimi ahluha wanda mutanenta suka zalunci kansu da kafirci kuma suka hana musulmi gudanar da addininsu don tsananin zalunci su sun yin addinin sun zalunci kansu da kafircin kuma sun zo sun hana waɗanda suka musulunta su yi addinin su cikin kwanciyar hankali wato makka kenan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi imani da shi an rinka cutar da su ana kashe su ana daure su ana shanya su a rana ana bankare su a rana ana lalas ana musu lalas da wuta da makamancin wannan to Allah subhanahu wata'ala ce kuma ga waɗanda suna zaune suna son sun yi imanin ba su da damar su bayyana da addinin su suna zaune a cikin makka don haka dole ne a je don a karɓo mu waɗannan mutane yancin su to kaga a ce dole a yaƙi domin a ƙwato musu haƙƙin su suna cewa waje Allah na min ladunka waliyan ka sanya mana wanda zai jibanci al'amarin mu suna ta roƙon Allah Allah ya sanya musu wanda zai zo ya jibanci al'amarin su ya kwace su daga hannun azzalimai waje Allah na min ladunka nasira ka sanya mana mai taimako daga wurinka na'am الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن قيل الشيطان كان ضعيفا الذين آمنوا وأن سكي إيماني يقاتلون سوسنا ياكن سنة في سبيل الله don ɗaukaka addinin Allah su ba suna yi ne don kare ƙabilanci ko son zuciya ko neman dukiya ko neman mulki ko makamancin wannan ba a'a suna yaƙi ne kawai don su ga sun taimaki addinin Allah ya ya zauna da gindinsa ya dole ba wanda ya ya wato ya tsole masa ido ba wanda ya takura addini ya hana a yi idan an samu haka mutane aka bar suna addininsu na ni lafiya ba tsangwama ba fitina to babu wani sauran maganan yaƙi shi yasa ma musulunci yake ce ba ma yaƙin ba yake makwabtansa garuruwa duk a yi sulhu a zuba sharuɗa a rubuta a zauna lafiya ba za ku dame mu ba ba ruwanku da mu kuma ba za mu ce ku bar addinin ku ku je ku ta addinin ku wanda kuka ɗauka wa kanku eh lakum dinukum waliya din amma matukan makwabtan ƙasar musulmi za su zamanto suna kawo hari musulmi suna kakkashe wasu musulmi suna uzura ma wasu musulmi suna hana su gudanar da ibadar ko suna buɗe barna a bayan ƙasa saboda a ɓata mutuncin musulunci da ƙasar musulmi to ba za a bar su ba Allah subhanahu wa ta'ala ce to su wanda suka yi imani dalilin da suke yaƙi kenan don ɗaukaka addinin Allah da kare kalmar kalmar Allah da ganin neman kalmar kalmar Allah ta zama ita ce madaukakiya wallazina kafaru amma su kafirai in kaga suna yaƙi yuqatiluna suna yaƙi na fi sabilil daguti dan kare wani shaytani wani shaytani mai mulki ko wani shaytani mai dukiya ko wani shaytani mai tagawa wanda ya riga kawai ya nada kansa shugaban karfi da yaji yanda ya ga dama haka yake yi baya bin ka'idodi baya bin dokoki to shi su kafirai suna yaƙi ne domin sa shi kansa kawai ya sani in yayi dokan ma dan ya kare ra'ayin kansa ne amma dokan bai damu da ta karya haƙƙin wani ba shi dai in nashi ta kare shi kenan an gane faqatilu awliya ash-shaytani dan haka ku yaƙi masoyan shaytan wanda suke aiki domin su biya wa shaytan bukatansa su ne wanda suke yaƙan mutane dan su raba su da addinin su na gaskiya su mai da su kan tsarin zalunci da rashin adalci da rashin gaskiya na'am inna kaida shaytani kun ga kaidin shaytan makircin shaytan kana ba'ifa ya kasance rauna ne na'am ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا الكتاب لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا نعم ألم ترى أشيبك جنيبة إلى الذين قيل لهم zuwa ga waɗanda aka ce musu wato waɗanda musulmin da suke zaune a makka ana su aka ce musu ku ku aidiyaku ku kame hannunku kar ku rama abin da ake muku na zalunci wa aqimu salata ku ci gaba da sallanku wa atu zakata ku ba da zakkan dukiyanku wato tambaya nan irin ta mamaki ne ya muhammadu baka yi mamaki ba sallallahu alaihi wasallam game da mutanen da su suka nemi fa a ba su izinin su yaki su ne suke cewa laula ka tabta alaina al ko suke cewa rabbana ko me yasa ba za a rubuta mana yaƙi ba ko yanzu yanzu nan muka karanta su ko ba haka ba su suke cewa ubangiji me yasa ba zai rubuta musu yaƙi ba amma lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya rubuta musu yaƙi din shikenan sai kuma hankalin su ya tashi da kuma an ce musu suna ta cewa mu a bamu izini mu yi yaƙi mu kare kanmu mu a bamu izini mu yi yaƙi mu kare kanmu sai aka ce to yanzu an yi izini da aka ce an yi izinin kuma sai suka ce sai suka ce rabbana ubangijinmu lima katabta alaina alqitala me yasa ka rubuta mana yaki wato kullum ma kutiba alaihim alqital lokacin da aka wajauta musu yaki idza fariqun minhum sai ga wasu daga cikin su ya ta shaunan nasa suna tsoron mutane kashiyatillah yanda suke tsoron Allah wanda bai kamata ba tsoron mutane ya sa suna ganin addinin ma kaman ya musu nauyi to kaga kaman kenan suna tsoron sun daidaita mutane da Allah aw a shadda takiya ko ma sun fi tsoron mutanen akan yanda suke tsoron Allah ma wa qalu sai suka ce rabbana ubangijin mu lima katabta alaina alqitala me yasa ka rubuta mana yaki laula akartana ila ajalin qarib me zai hana ka jinkirta mana zuwa wani lokaci nan ba da jimawa ba mu sake shiri ai har yanzu ba mu gama shiri da kuma suke ta cewa a sun shirya sun shirya yanzu kuma zan cewa da an jinkirta musu kaɗan don su sake shiri mun ka gaya musu ka ce mata a duniya kalilin jin daɗin duniya dai ɗan ƙanƙani ne wannan jin daɗin da kuke nema na duniya wucewa zai wal akhiratu ita kuma lahira khairun ita ce alheri liman ittaqa ga wanda yake yayi saba wa Allah indai ka tabbatar kai kana kan hanya madaidaiciya kana ibadan ka kai imani da Allah baka da matsala to ai lahiran ma ta fi maka duniya wala tuzlamuna fatila idan kun je lahira kuma ba za a zalunce ku da daidai da yar ledan nan da take bayan kwallon dabino ba wato kamar yadda ibnu kasirin ya kawo yace kana almu'minuna fi ibtida'il islam mu'mine sun kasance a farkon musulunci wahum bi makka suna makka ma'amuri na an umarce su ne kawai bisalati da damuwa da kula da sallah wa zakati da kuma kula da zakka wa sabri da kuma yin haƙuri ala azal mushrikina akan cutan da kafirai suke musu wa kanu yataharraquna sai suka zama suna jin kuna ran suna baci law umiru bil qitali ina ma da za umarce su da yaki eh liyattaku min a'da'ihim dan su huce haushin su daga abinda makiyan su suke musu falamma umiru bima kanu yawaddunahu lokacin da aka umarce su da abinda suke guri na yaki to shikenan kuma jaza'a ba'dhum kashin su sai ya firgita wa khafa min muhajihatin nasi yaji tsoron fuskantar kafirai haufan shadidan tsoro mai tsanani shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya saukar musu da wannan aya wato shi yaƙi bala'i ne ba alheri ba ne duk inda kaga an yaƙi to in dai ba in yaƙin ina da ina da kisa ba to ba alheri ba ne ba daɗi ba ne kuma ba wanda yake cewa a yaƙi har kawai in kaga yaƙi an yi yaƙi to tura ne ta kai bango abun ya gagara duk hanyar da za a bi na a sulhunta abun a magance shi ta hanyar lalama ya gagara wani lokaci kuma yaƙi yakan zo maka kwatsam kamar wanda aka auko muku cikin garin ku kawai baku shirya ba kawai kaji ana ta kaskisa to dole ne ku shirya ku kuma ku kare kanku to to shi musulunci bai taba cewa har kawai a je neman tsokana ba ko irin wasiƙu manzo Allah ya kan ka musulunta ne ka mi kauya in ba za ka musulunta ba kuma to ka rubuta ka yarda da zamantakewa zaman lafiya tsakanin daular musulunci da garin ku da ƙasarka ya zama akwai yarjejeniya na zaman lafiya akwai hulɗa na amana ya kan abin da annabi yake rubuta musu kenan wanda suke jin dagawa sai su ji girman kai su ce su ne har za a rubuta musu takarda su ba a isa ba to karshen ta sun so in suka kawo farmaki sai a mayar musu da martani to wannan shine tsarin musulunci a wurin yaki kuma shi yaki wato abin da yasa ake yin sojoji su je su yi yaki na musulmi ko ma na wani ba ma na musulunci ba ma galibi shine abin da aka faɗa ɗin nan abin da yake gari cikin garin mutane al'umma ne manya da yara mata da ƙananan yara jirajirai da mata da tsofaffi da su ne da dabbobi da kayayyakin abinci komai da sutura da hanyoyin tsarin kasuwanci da rayuwa su suke cikin gari a kowane wuri ina jin haka ne yawa to shi kuma azzalimi shi kullum son sa ya danne makwabcinsa ko wanda yake tare da shi idan ya ga ya fi ƙarfinsa to sai ya danne shi kuma in dai za a ba shi dama zai zo ya shigo gari ya hargitsa duk wannan tsari ya kashe mutane ya ƙona gidaje ya sace dukiyoyi ya kakkashe mata ya kakkashe yara da tsofi duk ya ta gayyara sai ya gaba abinsa haka al'adan azzalimi yake to shi yasa musulunci kenan to kar ka je ma kare garin kuɗi ko ƙasar ku ta musulmi ina ce dai ranka ne kaman a maimakon in yaƙi ne aka fita bai fi a tsinci wasu mutane musamman a musu training su koma waje su kare shigo musu gari ba shi ne tsarin yaƙi ko ba haka ba a musu training shi ne ma'anan an ce ko sojoji ko dogare na yaƙi na da duk dai ma'anan su kenan cikin gari wata kila ana da mutum miliyan ɗaya ko dubu ɗari biyar amma wanda duk za su fita daga garin nan su je don su yi yaƙin nan ba za su fi mutum dubu ba ko ɗari biyar misali to amma in suka ce su ba za su fita ba suna tsoro to in suka yi zaman su a cikin gari to abin da zai faru shine su ma za a shigo garin za a kashe su su kansu za a kashe iyayensu za a kashe ƴaƴayensu za a kashe dabbobinsu za a kona garin za a fantsama garin a kore su gabaki ɗaya su sai asaran gari saboda haka da mutuwan gaba ɗaya ɗin nan shine wasu sukan sadaukar da kansu su kansu garin su ko da mutuwan ne su mutu in kuma nasara ne su ci nasara alal aƙalla dai sun hana maƙiyinsu ya shigo musu gari ya mutu ɓanna to duk waɗanda ba su iya yin haka to kullum suna cikin halaka domin kullum za a farmace su kuma a gabayan su kuma a kashe su kuma su gudu su yi wani garin a bi su can ma din ma a bi su haka za a yi ta tafiya shine Allah subhanahu wata'ala ya ce to aina ma takunu yudrikum al-maut na'am أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يقادون يفقهون حديثا أينما تكونوا عند صدقك فا يدرككم الموت متوم كزي ساميكو أتام ولو كنتم في بروج مشيدة كودا كني جني دوغاي بيناي kuka hau can sama mutuwa dai za ta same ku a wurin saboda haka ko ku kare garin ku ne ko mutuwa ta zo ta same ku har cikin garin ta fantsama muku iyalai a kashe ku a kashe dangin ku a kashe duk wasu ƴaƴayen ku da sauransu ko kuma ko ƴan kalilan ku je ku kare gari sauran mutane ƴan uwan ku su tsira lafiya in kai kai shahada kai shahada ne zuwa ya ce maka alheri akan kai a kashe ka a garin kuma a kashe iyayenka wa in tusibhum amma su wasu daga cikin mutane musamman waɗanda suka suke tsoron yaƙi musamman ma munafukai in tusibun hasanatin idan kyakkyawa ta same su suka yi nasara da suka fita yaƙi ne suka yi nasara suka ci riban yaƙi ya ƙulo sai su ce hazi min indillah wannan kan daga Allah ne ba wani ƙoƙarin Muhammadu ko menene ko da shi ko ba shi ai Allah ne ya ba mu wannan ɗabi'an munafiki kenan ɗabi'an mara godiyan Allah ai Allah baya aiki sai da sababi ko to shi baya son ya gode wa sababin da ya samu ni'imar Allah ta fuskanta shi irin wannan ba zai taɓa gode wa Allah ba idan Allah ya bashi idan ya yi amfani ko da shawaranka ko da tsarinka ko da dabaran da ka kulla masa ko kuma ta wace fuska ya ga ya samu nasara ya ce Allah ne ya nufa Allah ne buɗi bakin ka gaya masa ba kai ne ba shi dai kai ba za ba zai taɓa yaba ma abin da ka masa ba to haka munafukai suke tsakaninsu da manzon Allah idan suka ji daɗi suka samu nasara duk da sun san a ƙarƙashin manzon Allah suka yi abin su ce wannan ba daga Allah ne Allah ne ya ba mu na'am wa in tusibhum sayyi'atun amma in mummunan kuma abu ya faru gare su ya kulo hasta hadi min indaka wannan ai daga kai ne Muhammad annabi ne bai tsara abu yanda ya dace to lokacin da kuka yi nasara ne za ku ce annabi yayi tsarin da ya dace ba to al'adan munafiki kenan ko munafikin kafiri ko munafikin dan adam duk haka yake yawa idan musib idan musib alheri ya same shi ba daga wurin ka bane idan sharri ya same shi sai ce daga wurin ka ne shi yasa musulunci yace mutum yadda da kaddara in mutum ba in mutum bai yadda da wannan mutum bai imani da kaddara ba kuma fi yawancin rayuwar mu kenan idan muka samu nasara cikin al'amari muka ji daɗi muka samu walwala sai mu ce wannan daga Allah ne ba wani wani ba ba jagorancin wani ba idan muka samu takura da mutunta wane ne shi ya jawo mana to wannan ɗabi'an munafukai ne tuntun ɗabi'an mutanen da ba su san Allah ba wanda suka san Allah ba haka suke yi ba sai Allah ya yi mana gyara shine kamar yace sai sai mai tafsiri ya kawo mana yace wannan ɗabi'an mutanen annabi Musa ke annabi Musa kenan wajen yaƙan Fir'auna in tusimu sai atin ya tsayyaru bi Musa wa man ma'ahu idan idan alheri ya same su ce wannan daga goma kansu ne in kyakkyawa ya same su ce Musa kenan zamu kafin zamanin annabi Musa ba ma cikin bala'i mun annabi Musa ne alhali kuma su ne kafircin su da suka yi suka kafirce wa annabin Allah Allah yake azabtar da su saboda wannan kafircin to amma yin ce a dalilin annabi Musa bala'i ya zo kafin ya zo ana zaune lafiya to haka annabtan take an ce annabi ya zo amma sai yanzu ne muke shiga bala'i kafin zuwan annabi ko muna cikin walwala kun ka gaya musu ita kullum min indillah dukkan wannan abu da yake samun ku daga wajen Allah ne in hayri ne in sharri in har in alheri ne daga Allah ne in sharri ne ma daga Allah ne in alheri ne Allah ya tausaya muku ne in sharri ne Allah ya azabtar da ku da laifin ku ne na'am ka ce musu a duka daga wurin Allah ne subhanahu wata'ala shi ya halitta alheri shi ya halitta sharri shi ya samar da sharri shi ya samar da alheri ba wani mai halittan wa'annan abubuwa sai shi don shi Allah shine annafi'u shine abbaru fa ma li haula'i alqawmi to wai me yasa mu wayannan mutane ne kan la yakaduna yafqahuna haditha ba sa kusa su fahimci yanda magana yake kullun su a rikita suke kullun a fantare za ka same su ba za su taɓa fahimtan abin da ake tsora su a kai ba na'am ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وقفى بالله شهيدا ما أصابك من حسنة كي أن أدم وتفسر في فتاكينا يا إنسان ma asabaka min ni'matin wa ihsanin fa min Allah ya kai mutum ba wai ana zance ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadan sa ba duk jinsin dan adam ake magana ma asabaka abin da ya same ka min hasanatin na kyakkyawa fa min Allah shi daga Allah ne Allah ne ya rubuta maka wa ma asabaka min sayyi'atin abin da ya same ka na mummuna to fa min nafsika wato daga irin abin da ka kirkiro wa kanka ne kai ne ka jawo wa kanka dalilin da wannan musiban mummunan ya zo ya same ka kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin suratul shura wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum abinda duk ya same ku na musiba ai abin da kuka kulli hannunku ya ja muku ne na saɗe saɗen Allah wai afu an kasir Allah ma yana yafe muku da yawa ne daga laifukan ku da ba za ku samu sauki ba ma shikenan sai Allah subhanahu wataala ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam wa arsalnaka lin nasi rasulan kai dai mun aiko ka ne manzo zuwa ga mutane kai ba kai ne mai jawo musu alheri ko mai ije musu sharri ba wa kafa billahi shahida Allah ya isa mai shaida akan cewa kai manzon sa ne
من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا من يطيع الرسول wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya umarce shi da shi faƙar a Allah ya bi Allah ne domin umarnin manzon Allah daga wurin Allah ya fito ومن تولى wanda ya bada baya kin imani da manzon Allah fa ma arsalnaka alaihim hafiza bamu aiko ka ka zama mai hisabi a kansu ba abinda suka yi na laifi mu ne zamu hisabi inda Allah subhanahu wataala ba kai ba dan haka kai dai iyakan naka ka isar in sun karba ya amfane su in sun ki cutar za ta komo kansu
ويقولون طاعة فإذا بعثوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا waya kolona sai ka ji munafiqai suna cewa da'atu ai mu al'amarin ka shine abun bin mu ya Muhammad al'amarin ka shine abun bin mu sam'an wa da'ata a gaban ka haka za su rinka faɗa maka wai za barazu min indika amma in sun fita daga wurin ka suka tafi wajen hiran su bayyata ta'ifatun minhum ghayra allazi taqulu wasu jama'a daga cikin su sai su canja abin da ka faɗa abin da ka faɗa ba daidai za su mayar wa mutane ba kuma su ce ba sa tare da kai ko kuma a'a su din sai su juya maganar da suke faɗa a gaban ka su yi wanda ba ita suke faɗa a gaban ka din ba fa arid anhum dan wallahu Allah ya kutubu yana rubuta ma yubayyitunahu abinda suke canjawa fa arid anhum ka kauda kai ga wurin gabarin su wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah kar ka dogara da su وكفى بالله وكيلا ألا يأتي متن يزم أبن دوغرون
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
أفلا يتدبرون القرآن shin ba za su lura da alƙur'ani su masa karatu irin na fahimta da natsuwa ba da za su dube shi su yi masa karatu irin na fahimta da nutsuwa da sun amfana kuma da sun gane hikimomin Allah da suke musu a yanzu walau kana da wannan alqur'ani ya kasance min inda gairin lahi daga wajen wani Allah ne ba Allah ne ya aiko da shi ba in sun karanta suka karanta suka karanta suka fahimce shi da waje dufi ikhtilafan kasira da sun samu sabani mai yawa a ciki da a ce ba daga wurin Allah bane ya samu wani wuri yana ta warware wani wuri amma da yake zance ne daga wurin Allah ta same kuma hukumi nan وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاؤوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبذونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا نعم الله سبحانه وتعالى يقول وإذا جاءهم أمر idan wani al'amari ya zo musu min al'amni na labarin aminci awul kaufi ko na labarin tsoro a za'u bihi sai su rinka yaɗa shi wato munafikai suna cikin manya-manyan masu yada jita-jita idza ja al munafiqina khabarun min al akhbar idan labari daga labarai zo munafiqai an al mu'minina game da mu'minai bi zafari cewa sun rabbanta wal ganimata sun zama ganima aw al nukubati ko sun hadu da musiba wal hazimata da rushewan yaki azabu bi ni sai su yi ta yada suna ta labarin tun ba su tabbatar da meye ba kawai daga sun jiji ta jita kawai sai su kama yaɗa ko an yi nasarar ba su tabbatar ba ko ba a yi ba ba su tabbatar ba walau radduhu ila rasuli da lokacin da suka ji irin wannan jita jita sun mai da al'amarin zuwa ga manzon Allah wa ila ulil amri minhum sun mai da shi zuwa ga waɗanda suke shi ne sune shugaban al'amarin su shugabannin al'amarin su la alimahu alladhina yastanbidunahu minhu da waɗanda suke iya ciro haƙiƙanin hukunci ko haƙiƙanin labari daga cikin ulul amr din da sun san abun sun kuma mutane bayani walau la fadlillahi in ba dan fadlan Allah alaikum a gare ku ba matuhu da jin kansa lattaba asmu shaytana da sai ku yi ta jin shaidan illa kalilan shaidan kaɗan ne cikin ku ba za su ji shi ba wannan aya ta zo lokacin ana magana akan yaɗa jita jita to amma daga baya sai ta zama shamila dama asalin an saukar da ita ne saboda ta gama komai da komai na shari'ar musulunci sai ya zamanto ita ce dalilin da ake kafa hujja da ita wajen karɓan hadisan manzon Allah law annahu lawrad duhu ila rasul ka ga mayarwa ga manzon Allah shine a karɓi sunnan sa kauliya da fi'liya da taqalliya wa ila ulil amri minhum to shi kuma shine yake bada hujja akan yin ijma'i da yin kiyasi na'am وقاتل في سبيل الله لا تخلف إلا نفسك وهرج المؤمنين عسى الله أن يكف بعث الذين كفروا والله أشد بعثا وأشد تنقيلا نعم وقاتل لهك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ka yi yaƙi fi sabilillah don ɗaukaka addinin Allah la tu kallafa ba a kallafa maka nauyin kowa ba illa na saka sai na kanka kai in kayi ka fita ko suraka ka ko kar suraka ka wa harudul mu'minin ka kwadaitar da mu'minai kuma bisa yaƙi don kare kansu da ɗaukaka addini a sallahu Allah ya kusanta an ya kufa ba a tallazina kafaru ya kame hannayen wato wayanda suka farta ga barin tsananin yakin wato Allah ya kare ku daga tsananin yakin kafirai wallahu Allah ashaddu ba'san shine mafi tsananin yaki wa ashaddu tankilan yaki kowa tsananin azabtarwa
من يشفع شفاعة حسنة يقول له نصيب منها ومن يشفى شفاءة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا
نعم من يشفى شفاءة حسنة wanda ya yi ceto ceto mai kyau ya kullahu nasibun min ha zai samu ɓangaren ladan wannan ceto da ya yi wato idan misali kai wani abu na sulhun su tsakanin mutane shine shafa'a ne ko mutum ne yana da matsuwa tsakaninsa da wani kamar ya karbi bashin sa kuma ya kasa bibiya shi ba yanzu kuma baya da hali kuma lokaci yayi kuma ya rasa yadda zai ka je ka shiga tsakani ka nemi a dan ƙara masa jinkiri ita ma nau'i ne na shafa'a ko mutum ya yi ma wani kuskure kuma yana ganin ba zai saurare shi ba wa ya tura maka wani kai kuma ka je ka ba shi haƙuri du nau'i ne na shafa'a to idan mutum ya je ya yi irin wannan ba tare da ya yi abin nan ba ba tare da ya yi zuga ba to shi ne ya yi shafa'a hasan ka je ka samu mutumin ka ba shi haƙuri baka shigar da wasu kalmomi da za ka sa ya daɗa tunzura ba don ƙeta don kawai ka daɗa zugawa wanda ya yi haka to zai samu ladan yin haka umar ya shafa shafa'atan sayyi'atan wanda ya ceto ceto wanda yake mai muni ya kullahu kiflun minha zai samu bangaren zunubin ta wato in ya je ya hada wuri yasa aka ki hakuri akan abin da ya faru to za a rubuta masa zunubin hada wuri din wa kana Allah Allah kasance mutikan mai iko ne ala kulli shay'in bisa dukkan komai ya san shi ya san aikin kowa kuma zai saka masa akan na'am wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi asanamin fahayyu bi asanaminha aw mudduha inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba na'am Allah subhanahu wa ta'ala ce wai za ku yi tun bi ta hiyatin an gaishe ku da gaisuwa fa hayyu ku ku gaisuwa bi ahsana minha da abin da yafi kyawu akan gaisuwan da aka muku duha ko kuma yaron mutum da gaisuwansa wato idan musulmi ya maka gaisuwa to haƙƙi ya hau kanka na mayar masa da gaisuwa shine wato idan an ce muku assalamu alaikum idan musulmi zo sai muku assalamu alaikum to ku mayar masa bi ahsani min kamar wa alaikum assalamu wa rahmatullah ko ce assalamu alaikum wa rahmatullah ku ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu ka tsara masa shine a hasana ne aw rudduha ko kuma yar masa da daidai dai kuwan su assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah saboda wato mai da mai da gaisuwan nan haƙƙin sa ne kuma assalamu sunan Allah ne kuma addu'a ne saboda haka masu rowan sallama suna rowan addu'a ne wa kansu idan ka shigo gidanka ma in gidanka ne ka shigo cikin iyalai ka ce assalamu alaikum to ka yi addu'a wa gidanka ya zauna lafiya cewa Allah ya sa salama a cikin gidanka wa'inda ta zan ce assalamu alaikum ka musu addu'a Allah ya sa su zauna lafiya su kuma sun mayar maka kai ma sun maka addu'a Allah ya sa su zauna lafiya sai sa manzon Allah ya ce afshu salama ku yaɗa sallama a tsakaninku don yaɗa sallama a tsakaninku zai sa tadkulul jannata bi salam ku rayu duniya lafiya har ku je ku shiga aljanna lami lafiya inda kuma duk aka aka raunana sallama aka ɗauke ta to kuma za a ga rashin salama ɗin a cikin mutane wani ya yi kyakkyawan nazari ya ce ba wani ba wasu ne suka kawo rikicewan garin jos ba sai ƙungiyoyin musulmi da suka yi ƙungiya-ƙungiya wannan ƙungiya ba ta ɗan wannan ƙungiya ba ya sallama ma ɗan wannan ƙungiya sai ya zama to ma har sallama ya zama ma babu shi gaba ɗaya gaba ɗaya ma ba sallama wannan ya gani wannan kai sallama ɗaya ne kai ko biyu ko ɗan ɗariƙa ne ba zai maka sallama ba sai ya shiru sannu dai ma da yawa sannu sai ya wuce sai ka yau wuce dan uwansa ma dan kungiyar sa ma dai in ba ya san shi bane sai ce sannu sannu to a hakan nan sai ya zama to babu assalamu alaikum tsakanin musulmi yace shi shi dan da ne yake wannan analysis yace to yana ganin abin da ya ja musu garin su kenan aka far musu da yaki aka yi ta tafi tafi babu dariqa babu izana ba sallama dai ba sallama duka saboda an saba sunnan manzon Allah afsu salama tadkhulul jannata bi salam ku ya da sallama za ku shiga aljanna cikin salama lami lafiya saboda haka sallama wajibi ne idan mutum idan mutum ya maka sallama yayi sunna kai kuma wajibi ne ka mayar masa kai kuma mayar masa kai kuma naka wajibi ne na'am Allah ya ce ku mayar mutum da gaisuwan da ya muku fa hayyu ku yi gaisuwa dai a sanin yana da abin da ya fi ta kyau auru duha ko kuma ku mayar da sallama dai na'am inna Allah kusan Allah kana ya kasance hasiban mai yin hisabi ne ya kasance mai yin hisabi ne ala kulli shay'in bisa dukkan komai na'am الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله الله لا إله إلا هو باب وني أبنجدي سيشي باب وني أبنجدي سي الله la ya jima annakum kuma ya yi alkawari zai tattara ku shi kaɗai ne ubangiji don haka ba mai tara mutane sai shi don haka shi ya halicce ku shi ne ubangijin kuma zai tattara ku ila yawmin kiyamata zuwa ranar kiyama gabaki ɗaya ya muku hisabi akan abin da kuke aikatawa la raiwa fihi babu shakka kuma wannan tara mutane din sai an yi shi duk mai musun sama ya bar musu akwai ranar da za a tattara mutane a bigire guda ɗaya a yi musu hisabi a filin kiyama don haka gara ma tun yanzu ka gyara halinka kuma man asdaq min Allah hadisa wa yake Allah gaskiyan magana ai Allah mai gaskiya ne duk abin da ya faɗa gaskiya ne tunda baka taɓa sa mai gaskiya kamar Allah ba kuma to abin da ya faɗan nan zai tabbata na'am
فما لكم في المنافقين فئتين والله أرقصهم بما قصبوا أتريدون أن تهدوا من عدى الله ومن يدن الله فلن تجد له سبيلا bayan Allah subhanahu wata'ala ya ambaci irin halayen munafukai na abin kunya da suke yi sai ya biyo bayansa da faɗin wani nau'i daga halayen munafukan wadda suke mai muni kuma ya ambaci hukuncin kisan kuskure da kisan ganganci a abin da za mu karanta nan gaba a dalilin saukan wannan aya kuma da kun fil munafiki na fi a an karɓo daga zaidu ɗan sabitin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita yakin Uhud sai wasu mutane suka dawo daga wanda suke tare da shi kamar yadda muka karanta a baya can eh daga cikin munafikai kenan mutanen Abdullahi ibn Ubay fa kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam sai sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kasu a cikin cikin sha'anin wayannan da suka dawo firqatayn suka zama kashi biyu qala ba abun sashin sai suka ce na qatuluhum dole ne in mun koma gida mu yaƙe su tunda munafikai ne sun bar yaƙin manzon Allah sun ba da mu wa qala ba abun sashin suka ce la a yaya mutane muna sallah ta da su muna komai za mu yaƙe su fa anzalallahu sai Allah ya saukar da wannan kuma lakum me ya same ku ka zama fi a taini kungiya biyu fil munafiqina a cikin sha'anin munafiqai kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama wato da ya ji wannan aya sai ya ce innaha taibatu tanfil khabath kama nufiyan nufiyan naru kama tunfin naru khabath alhadi madina dama tana koran wato kazamai kamar yadda karfe yake kone kazantan bakin karfi idan ka ji baka son madina da yawa zaka ji mutum yana can ni wallahi bana jin dadin zaman madina nan na fi jin dadin makka to bai san yana makan sa da mai muni bane eh manzo Allah ya ce matal madina ta tanti khabata madina tana kore hadisanta munananta saboda haka ba alheri bane in ka ji kai baka son madina misali in ka ji saudiya ko aikin haji ka ji son makka to to yana nuna kai kai hadisi ne kamar yadda hadisin manzon Allah ya faɗa ita madina tana kore wato hadisanta kamar yadda wato karfe in an sa shi a wuta yake kore wato kazantan da yake jikinsa na na bakin karfe yawa to saboda haka da yawa munafikan ya zama suna zare kai suna barin madina yasa ma aka kore yahudawa ma daga madina ga baki daya na'am to shine Allah subhanahu wata'ala ya ce wallahu Allah arkasahum Allah ne ya tona asirin su wato ya juya su da baya suka koma da baya bima kasabu saboda zunubansu na munafinci ai ba wani abu ne yasa sai da suka fito yakin suka ruko kuma suka koma da baya ba sai saboda zunubansa na munafinci ya yi tsiro shine sai ake ganin munafincin ya fito fili da da da a ce Allah ya nufin rufa musu asiri sai su ki fitowa ma a yi ta zargin su kawai ba su fito sun biyo annabi amma sun sun fito sun biyo annabi a yakin Uhud din fa har ga su ga su wajen su ɗari uku da wani abu amma shi suka sake kuma suka janye suka koma da baya Allah ya ce to me za ku ta ku bar tayayya kan Allah ne ya nuna muku su domin in Allah yana son ya taimake ka gane halin mutane sai Allah ya nuna maka su daga irin azarbatsiyan su ko daga irin su da bakan to kar ku raba kanku biyu akan munafikai Allah ne ya mai da su baya wato Allah ne ya sa suka koma da baya bima kasabu saboda abin da suka tsoronta na zunubin munafincin sai ya yi musu tsiro a turiduna ko kuna so ne an tadu man a zallan ba ku shiryar da wanda Allah ya riga ya ɓar da shi Allah ya riga ya ɓatar da su ya za ku yi ku shiryar da su amma yin zalilin lahu wanda duk Allah ya riga ya ɓar da shi walan ta jida lahu sabila ba za ka sama masa tafarkin shirya ba duk yanda kai ya shirya ba zai shirya ba na'am ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا nan waddu law takfuruna su munafiqai sun yi guri ne ku kafurta kama kafaru kamar yadda suka kafurta a boye ku kuma ku zama kafirai a koye abin ya dame su su sun tun asalinsu sun ginu akan munafinci sun ƙin musulunci na gaskiya yanzu kuma sun zo sun ga musulmi na gaskiya suna ta musulunci na gaskiya kuma ba damar sun ƙi su koma su gyara halin su zan mutane kirki sai suna gudun sai suna gurin wai wai menene wai menene ake cewa a fasa kowa ya yawa sai su gani sai suke gurin na ka faru na kuma ku kafurta kama ka faru kamar yadda suka kafurta suna gurin ina ma ku lalace kamar yadda suka lalace su kan sun riga sun san sun lalace sai Allah ya ce to maganin kar su lalata ku fala ta tafi minhum awliya kar ka yadda kai aboki da munafiki kar ku rike su masoya kaga nan ana magana da bangaren da suke cewa wannan sun ce a yaƙe su wannan sun ce dan me yasa za a yaƙe su to kai kar ka zama mai kariya wa munafikai idan ka zama mai kariya wa munafikai ka ka zama masoyin su kenan to kar ku mai da su abokan ku domin kun kuma mai da su abokan ku za su cutar da ku su harbe ku da sharrin munafinci wala tattafizu minhum awliya kar ku riƙe abokai cikin su hatta yuhajiru sai sun yi hijira fi sabilillah wajen ɗaukaka addinin Allah su tabbatar da cewa sun tuba daga munafinci sai sun dawo Madina sun bar Makka idan su suna daga cikin munafikan Makka fa in tawallau in suka bada baya suka ƙi yin imani fa khuzuhum ku kama su waqtuluhum ku kashe su haisu wajadtumuhum duk inda kuka same su wala tattakhizu minhum waliyan kar ku riki wani majibanci daga cikin su wala nasiran wana wani wanda za ku nemi taimakon sa wajen yakan makiyan ku da shi na'am إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أو جاءوكم هفرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن ابتدلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا نعم wannan ayar ta gabata ta akwai wasu daga cikin munafukai wanda suka koma Madina lokacin da aka ce kar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mayar da ya rike wanda suka yi hijira zuwa wurinsa wanda kuma suka wanda kuma suka taho maka har ya nemi a dawo da su shi kuma wanda suka taho wurin su ya dawo da su to da kuma waɗanda suna nan suna nuna kamar su musulmi ne amma suna zaune cikin kafirai a makka wayannan duk lokacin da aka zo yaki in aka same su su su ne ake cewa a kashe su kawai tunda su ba a san musulmi ba ne don haka duk abin da ya same su suka jawo kansu don sun je sun zauna cikin muna cikin kafirai to ba za su ce su su musulmi ba ne dan haka ba su da wani uzuri sai Allah subhanahu wataala ya ce illal ladzina yasluna ila qaumin bainakum bainahum mithaqun wa'inda ba za ku kace ba sai wa'inda suka je suka hadu da arnan da kun yi alƙawari da su sun bar musulmi sun gudu daga Madina ko sun gudu daga garin musulunci don gudun musulunci don kin imani da musulunci ko da sun nuna sun musulmi ne suka zare jiki suka bar garin musulmi suka tafi sun suka ci gaba da kafirci to amma sai suka je garin mutanen da kun kafirai ne amma kun yi amana zaman lafiya da su to wayannan karkuce za ku kama wayanda suka yi hijira suka je wurin su ku kashe su nan shine yace illal ladzina yusalluna qawmin bainakum bainahum mithaqun aw ja'ukum ko kuma wayanda suka zo muku hasirat suduruhum su ba munafikai bane su zukatansu ne wato wato ta yi kunci an yi katilukun su ba za su yaƙe ku ba yi katilukun ba za su iya yaƙan mutanensu ba su ba za su haɗa iya kabarai sun ce sun fita yaƙi tare da su su kuma ba su iya ba za su yadda su yaƙe ku ba su kuma ba su da ƙarfin da za su yaƙi mutanensu an gane wato su musulmi ne na gari amma kabarai sun takura musu na tare da su sun riƙe su suna sun ce sai sun fito sun raka su yakan musulmi su kuma ba su iya zare kansu su nuna su suna tare da musulmi ba su yaƙi wa'yancan ba wa'yannan in kun gane su ko da sun fito tare da kafirai wajen yaƙan ku to su kar ku kashe su fa in ta zalukum irin wa'yannan idan walau sha Allah da Allah ya so la salladahum alaikum da ya sallada su kafiran da munafikan akan ku falaqatilukum da sun yaƙe ku kuma fa in ta zalukum in suka nisance ku falam yuqatilukum ba su yaƙe ku ba wa alqau ilaykum assalama suka jefa muku sallama wa ma ja'ala Allah lakum alaihim sabila wa inna Allah subhanahu wa ta'ala bai ba ku izinin ku yaƙe su ba shine Allah bai sa muku ƙarfi a kansu ba na'am فتجدون آخرين يريدون أن يأمنوا قوم أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى فتنة أركسوا فيها فإن لم يأتذنوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا نعم ستجدون آخرين طبيعا متعنبي إلي إلي تندهر يوم da sannu za ka samu wasu mutane kuma yori dole su suna nufin an yamanu kun su samu aminci daga wurin ku wa yamanu kauman kuma su samu aminci daga wurin kafirai zulwa da haini kenan in sun zo wajen ku su suna so a ce su suna tare da ku su musulmi ne a yi komai da ɗaya idan sun koma wajen kafirai kuma duk abin dai sai a yi ɗaya su dai suna son ko ina ta faɗi musu ta zamo baya ko kamar yadda hausawa suke faɗa an ce wasu mutane daga asar daga dafana suke yin haka kullama ruddu ila alfitnati duk inda aka juya su ko yaushe aka juyar da su zuwa ga kafirci urki su fiha sai a same su sun nutsa a cikin ta idan idan ana kunna sharri wa musulmi da su za a kunna kuma a zo a cuci musulmi amma in suka zo madina kuma suka samu musulmi sai su nuna su musulmi ne suna kalmar shahada suna sallah da musulmi to irin wa'annan illam ya atazilukum in ba su nisance ku ba wayalqu ilaykum assalama suka zo suka nemi sulhi da ku akan sun tuba daga laifin su na baya sun daina munafinci sun daina ha'inci waye ku ku aidiyan kuma ba su kame hannayen su ba in kun taba samun hannunsu a wani yakin da aka yi aka cutar da ku to ba su da su ba hakuzuhum ku kama su wa qatuluhum ku kakkashe su haifu sakiltumuhum inda duk kuka rika irin wa'annan in dai ba in dai suna cikin wannan halin kuka je kuka kai hari ko kuma kuka yi karo da su to ku kama su ku kakkashe su matukan sun taɓa sa hannu an cutar da ku ko an kashe musulmi ko kuma matukan ba su zo sun ce yannan laifin sun tabbatar sun yi laifin da ga abin da suke amma yanzu sun tuba ba ba su yi wannan ba to wannan ku kama su ku kashe su wa ku zo ku kama su wa ku tulun ku kashe su su kashe mu inda duka ritsa su wa ulaikum irin waɗannan kan ja'alna lakum alayhim sultanan mubina mun sa muku dama a fili akan inda irin wannan ku samu babu kyalewa saboda sharrin su yafi na kafiran wani lokaci mutumin da baya shigowa cikin ku shi yana can gefen ka to na ruwan ku da shi ba kun riga kun huta ba to amma shi wanda ta zai zai soku cikin ku ya nuna yana tare da ku in ya ji maganganun ku ya dauka da sirrorin ku ya kai wa makiyan ku in an je gefe a zage ku tare da shi a yi shirye shi abin nan kuma ya dawo ya lakwasa ya shiga cikin ku to wannan shi alheri zaman ku da shi ba alheri ba saboda haka mu Allah subhanahu wataala ce in dai ba sun tuba sun daina halin su ba inda aka ritsa su duka a kama su a kashe su wannan an ba da dama a kansu na'am
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتاريب رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتابير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق أو فدية مسلمة فدية مسلمة إلى أهله وتاريخ رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما نعم wannan aya ta sauka ne lokacin da wani ana ce masa Haris dan Yazid masharranci ne in ya je gefe yana zagin Annabi sallallahu alaihi wasallam kafiri ne a wancan lokacin ya tsanantawa gabansa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ya baro Makka zai zo madina ya yi asara mai yawa shi kenan yana nufin ya musulunta ya baro makka zai zo madina kuma ga shi dama an ce irin waɗannan mutanen a kashe su a yaƙe su to ya baro makka zai zo madina sai wani ana ce masa ayyashi ɗan rabi'a ya gamu da shi to da ya gamu da shi shi bai san cewa yana nufin ya zo ya musulunta ba ne yana gamuwa da shi ce da wa aka haɗa mu ya rari ya rutsa shi ya sare shi kashe shi to shi kenan sai kuma labari ya zo ai gashi daga makka har ya yi bankwana da iyalai cewa shi zai zo musulunta ne shi kuma wannan sabakar saiful azal wani karin maganar larabci wai wai ta kwabi ya riga zargi kafin ya ce masa me yasa kai kaza kaza kawai ya gama da shi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma kana lil mu'minin bai kamata ga mumini ba an ya katula mumini ya kashe dan uwansa mumini illa kaɗan sai ta hanyar kuskure bai kamata haka kawai mumini ya kashe mumini da gangan ba amma ya katul muminan kaɗan duk wanda ya kashe mumini da kuskure fa tahriru raqabatin muminati wajibi ne a gare shi ya yanta wuyan bauta mumina wadiyatun ya bada diya musallamatin da za a miƙa ta ila ahalihi zuwa ga dangin wanda aka kashe din illa an yasaddaku sai in su ne suka ce sun yafe sun yi sadaka da diya din in kana min qaumin aduwwin lakum idan wannan mutumin da aka kashe kuma daga cikin makiyanku yake daga kafirai yake yazo wa huwa mu'minun alhali yayi imani to fa tare wa qabatin mu'mina wannan kawai sai a yanta wuyan bauta mu'mina amma ba za a ba wa can kafirai diya ƙara musu ƙarfin kayan dukiyar da za su yi musulunci ba wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun amma in daga cikin kafiran da kuke da amana da su ne kuma shi din fadiyatun musallamatin ila ahlihi to wannan amika wa iyalan fadiya din tunda akwai sulhi tsakanin ku da su wa tariru raqabatin mu'mina a kuma yanta wuyan bauta mu'mina kamar lam yajid wanda bai samu wuyan bauta ba fa siyamu shahrayn mutatabi'ain sai yayi azumin wata biyu a jere taubatan min Allah wannan azumin zai yi shi ne don tuba daga Allah akan laifin da yayi na kashe musulmi akan kuskure wa kana Allah ko kaji ba maganar idamu ba ba yi maganar ciyarwa ba shi yasa adiyan kisa ba a kafarin kisa ba ciyarwa sai dai azumi sai kuma yan tawuyan bauta wa kana Allah Allah ya kasance bai wuce ba aliman masani ne da halayenku inda kuskuren kuka yi ya sani hakiman mai hikima ne lokacin da ya ba ku wannan hukunci ya sauƙaƙa muku da sai a ce koda da kuskure ne ma to sai dai an kashe ka in ka kashe mutum musulmi to amma da yake kuskure ne sai aka sauƙaƙa wa musulmi aka ce to shi ya ba da biya ko kuma yi kafara kuma kafaran nan daidai adadin yawan rawukan da mutum ya kashe ne ba kamar yadda wasu wayanda suke yan kwaba suke cewa mutane a ai ta shiga cikin mutum daya in mutum nawa ne ma mutum kafara daya ne ba kafara daya bane yanda zaka biya diya na wani ka mika in mutum goma ne aka zaka biya diyan mutum goma haka ma a kafaran ma kafaran mutum goma za ka yi sai dai in ka yi sai na wata biyun ka sake hutawa ka sake ɗauka wannan kuma la ba asali sadakallahu alazim ballaga rasulun karim wa